يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 20 نوني 28 ga watan zulkaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da nawa ne ga watan shi kuma sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ci gaba da yin tafsirar alkurani mai girma muna cikin suratul hajj mun tsaya daidai aya ta 61 yau za mu tashi kan aya ta 60 daidai Allah ta'ala ce zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bih thumma bughi alayhi la yansurannahu Allah inna Allah la'afuwun ghafur zalika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan haka yake abu waman aqaba duk wanda yayi ukuba yayi ramuwa ya rama bi mithli ma uqiba bihi da irin abinda aka zalunce shi da shi thumma bughiya alaihi sa'annan kuma an yi mashi yara ba kuma sai aka kara mai wata keta la yansurannahu Allah lalle sai Allah subhanahu wataala ya taimake shi inna Allah la afuwun ghafur lalle Allah mai yawan afuwa ne Allah mai yawan gafara ne bana abinda Allah yake nufi cewa duk wanda aka yi ba ba daidai ba duk wanda aka yi ba aika aika aka zalunce shi to ya halitta ya rama irin aika-aikan da aka mashi daidai da daidai. Zalincin da aka mai ya rama daidai da daidai ya halitta. Idan ya rama yadda aka yi mashi to ba ya da laifi, kuma Allah ba zai zargi shi ba. Abin zargi shine wanda ya fara. amma wanda ya rama bayan an yi mishi baya da laifi babu wata hanya da za a kama shi da laifi a kanta to idan aka mai ya rama sai kuma shi wancan ya kasa hakuri kama da mutum kana sauke hannu ya maida kaga an yi ɗaya da ɗaya ko kuma sai ya maida kuma ya ƙara na biyu shi da ya wara maka to Allah subhanahu wataala zai taimake shi me yasa saboda wannan mutumin an zalunce shi an cuce shi ma'ana ana barin shi yana raba aka maida kuma ya daga hannu sai aka rike hannu abawa ne ba girman ku bane ku yi ta maraba ne kaga an cuce shi aka rike mai hannu to Allah ta'ala sai ya taimaka mai saboda an cuce shi an zalunce shi an mai ba daidai ba da haka kenan bai kamata wato a mai da zalunci akan mutum ba in ya rama zaluncin da aka mashi to bai kamata kuma a kara ba saboda ni yayi bai komai ba aka mashi kuma ya rama sai a tsaya haka to bai kamata ba saboda ya rama a ce kuma sai an mai da wani zaluncin akan shi ba da haka kenan duk wanda aka fara ba ba shi ya fara ba bai da laifi wurin Allah subhanahu wataala idan kuma aka cuce shi aka kara aka mai da martani akan shi bayan ya rama abin da aka bai kuma aka hana shi ramawa to taimakon Allah na tare da shi yasa Allah ya ce la yansurannahu Allah lalle sai Allah subhanahu wataala ya taimaka mashi yasa wata aya Allah ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum la huwa khairul lisabirin Allah ya ce idan za ku rama irin abin da aka yi muku to ba ne in za ku rama abin da aka yi muku ba daidai ba Allah ya ce to ku rama irin yadda aka yi muku ba daidai din ba kan ku kara ku kure amma Allah ya ce in kun yi hakuri to lalle shi wannan hakurin shine mafi alheri ga waɗanda suka yi shi ma'ana hakurin yayi ramuwa domin mai hakuri zai samu lada in karama ko baka da lada muna gane ko kamar yadda wani wuri kuma Allah subhanahu wataala ce wa jazao sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Allah ya ce sakamakon mummuna mummuna irin ta amma duk wanda ya yafi kuma ya sasanta da shi da wanda ya bai ba daidai ba to ladan shi za ta tabbata a wurin Allah subhanahu wataala innahu la yuhibbu zalimin Allah ba ya san masu keta waɗanda su ne suka ware zalunci Allah ba ya san kuma sai Allah ya ci gaba da cewa wala in sabara a menene ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر للي وندي يهبل وغفر كما ييابي برام بكنا للي wannan yana daga cikin manya-manyan al'amurra waɗanda suke nuni akan cewa mai su mutunan kirki ne kwarai a mutunan banza bane amma dai ba hana karamawa ba amma dai wato hakuri shi ya fi alheri Allah ya kara mana hakuri inna Allah la'afuwun lalle Allah subhanahu wataala bai yawan yafewa ne ma'ana Allah yana yafe ma masu laifi waɗanda suka aikata abin da Allah ba su suka yi zunubi to Allah subhanahu wataala yana afuwa gare su Allah bai gaugauta musu da horon shi da hukuma duk wanda ya ma Allah ba daidai ba nan take Allah yake kama shi Allah yana saurara mishi wannan abuwa ce ta Allah kuma Allah ta'ala yana musu gafarar zunuban su sai Allah ta'ala ya raba su da waɗannan zunubai ya gusar musu da gurabun waɗannan zunuban kamar ba su yi ba at-taibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu to Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shine siffar shi tabbataccen sifa ta zati ga Allah subhanahu wata'ala kuma haka Allah ta'ala yake yin mu'amala da bayin shi a cikin kowane lokaci a kowane lokaci haka Allah yake kana ma Allah laifi a yini baka san irin laifin da kake ma Allah baka san ya kashe ba baka san yawan iyakar zunubai waɗanda Allah ya hana ka kake aikatawa ga yini amma kuma Allah ya maka ya shaƙe ka ya sama rashin lahiya ya kada ka ya sa ka yi tuntube ta abin da ya same ka duka Allah ta'ala ya yi afuwa gare ka to Allah ta'ala kowane lokaci yana ma bayan shi wato mu'amala da yabewa da kuma gafara to tunda haka Allah yake ma bayi ya kamata kuma waɗanda aka zalunta waɗanda aka cuta waɗanda aka yi musu ba daidai ba, to ya kamata kuma ku yabi. Ku yabi ma waɗanda suka maku ba daidai din nan ba. Kuma ku kau da kanku daga waɗanda suka yi maku aika-aika. Ku yabi masu ku gafarta masu nesa, saboda kuma Allah ta'ala ya yi maku irin yadda kuke mabayi shi. Kamar yadda kuke yabi mabayi kuma in kun yi ma Allah sai Allah yabi maku. Allah ya fi mana. Gafurun kuma Allah mai yawan gafaran zunubai, duk zunubai gaba ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta su ya goge su ya rufe su kamar ba aikata ba. Saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, Dalika bi anna Allah, Allah ta'ala ya ce, wannan fa shi ne Allah. wanda ya sharanta muku waɗannan hukunce-hukunce masu kyawu masu adalci kasan in ba kyawun hukuncin Allah ba Allah bai gama mu haɗa sai dai ya raba mu ya ce amma ba daidai ba ka yi haƙuri in ka rama ka huce haushinka amma in ka yabe ya fi alheri a rayuwarka kasan wannan hukunci ne mai kyau na adalci kuma shi ne in an maka karama yadda aka maka mai kyawun kuma shi ne ka yabe ka yi haƙuri game da komi ba komi ba domin bawa yabe wanda yake ma mutane ba ta kara mai ko bi wurin Allah sai izza. Duk wanda yake yabe ma bayi to Allah yana kara mai mai ɗaukaka, Allah yana kara mai girma, sabanin wanda yake rama. Yana huta haushin shi amma ba ni sakamako da sakamako shi ne ya huta haushi kuma ya tsara gida ka arena shi. Ya kanta kenan. amma bai samu wani kusanci wurin Allah ba, bai samu wani ci gaban imani ba, amma dai ya tsara gida ya kare mutunci shi. To Allah ta'ala shi ne wanda yake da kyakkyawan juya halitta shi. Allah yana juya halitta yadda ya gada ma yana tafiya da su da ainihi tafiya wadda take mai kyau. shi ne Allah ce zalika bi anna Allah shi Allah dai wanda ya shar'anta muku waɗannan hukunce hukunce masu kyawu masu adalci yulijul laila fi nahar shine Allah wanda yake shigar da dare a cikin yini wa yulijul nahara fil layli kuma yake shigar da yini a cikin dare ma'ana Allah na shigar da wannan a cikin wannan kuma Allah ya shigar da wannan cikin wannan sai Allah ta'ala ya zo da dare bayan yini kamar yanzu kaga nan da minti talatin muna cikin yini yanzu kuma mun shiga dare Allah ne ya zo mana da wannan daren kuma haka Allah yake zuwa da yini bayan dare yanzu bayan wannan daren nan da awa sha wani abu kuma sai kaga sai kaga mun hita kuma mun shiga cikin rana shikenan yini ya zo Allah subhanahu wataala shi ne yake wannan ba rana ce ke da kanta ba Allah ne ke sa rana ta hito kuma Allah ne ke badda mana ita aikin Allah ne yadda yake sarrafa rana kuma Allah ta'ala yana karawa cikin yini ya rage cikin dare ko ya kara cikin dare ya rage cikin yini ma'ana sai kaga wani lokaci dare ya fi ni tsawo wani lokaci kuma kaga wani yayi dare tsawo kamar waɗannan kwanakin da muke ciki wane ya tsawo cikinsu wani ya fi tsawo saboda yanzu rana tana faɗuwa bakwai wa ‘yan mintuttuka sa'an nan kuma alfijir na ke tun ƙarfe biyar tun ma biyar ba ta yi ba biyar ba goma ma alfijir ya sabanin kwanaki kwanaki shidda ba wani shidda da arba'in da wani abu rana ta baki kuma haka biyar da wani abu shidda dai ba wani abun hayyo alfijir ke ketowa kaga an kara mami an kara mai ne a rage ma dare in kai gigin cika dare yanzu ka ji ana salatu khairu minan nan ko ka ji ana Allahu akbar Allahu akbar sai shaidan ya ce ma Allah ya sa kiran sallah wari ashe kuma na biyu shi kenan kwana bai ishe ka ba kuma a salatu ne yake sai ka ce bari ka ɗan rinka ko minti talatin ka tsara shi kenan sai dai ka ji ana daddaba ka rana ta hito gari ya waye tas me yasa saboda Allah subhanahu wataala ya kara mai yini ya rage madari wannan hikima ce ta Allah Allah subhanahu wataala ya sayi ni ga tsawo kuma ga tsananin zahi daren kuma lokacin da yake hucewa lokacin da ne kawara kwana mai daɗi lokacin da zahin ya ware hucewa ka dole kai maza ka tashi ka bauta ma Allah subhanahu wataala ba da haka Allah yana kara ma wannan ya rage ma wannan ya rage ma wannan kuma ya kara ma wannan sakamakon haka wato abubuwa na rayuwarmu suke samuwa da waɗannan da dare suke neman abinci wani baya neman abinci sai da daddare da daddare ne lokacin neman abincin shi ya kawo abincin saidawa ya yanka salad ko omelet ko ordebur ko wani abu ko ba haka ba wani sana'ar dare ke ko sai da shayi ko wani abu sana'a mai kyau halattacciya wasu kasashe kuma su ba su da dare ba su da yi wurin aiki lokacin da kake sauka da marice wani lokacin zai amshe ka kuma shi sai da sayi kuma kaga wani sana'a shiga ki nisa da daddare yawa da haka kenan dare shi ma lokaci ne na nema abin duniya sai dai an fi nema da rana waje Allah na hawa Aisha Allah ta ce mun sanya yi ne zamanto lokacin neman rayuwa lokacin neman abinci saboda haka waɗannan abubuwa da Allah ce yana shigar da wannan a cikin wannan dare da rana suna daga cikin mafi girman nemomin Allah da mu bai wanda in mun rasa guda ɗaya to ba za mu ji daɗin rayuwa ba kowane muka rasa yasa Allah sai ya raba mu ga dare ga yini kowane muna bukata in ya bar mu da yini cutuwa za mu in ya bar mu da dare cutuwa za mu sai Allah ta'ala ya daidaita mana al'amuran ya kawo mana yini mu ta fafataka mu ta nema rana na faduwa shikenan kowa sai nemo wurin da za ya hutawa kuma har gobe Allah subhanahu wataala ya ce shike wannan sai Allah ya ce wa anna Allah kuma lalle Allah sami'un Allah mai yawan ji ne ma'ana Allah yana jin cacaniyan muryikan hayaniyan muryikan mu duka Allah yana ji da sabanin mi da sabanin harsunan mu duka Allah yana ji akan bambance bambancen bukatun mu kowa da abin da yake wani hira yake wani da shi da wani wani taruwa ke yi wani wa'azi yake wani koyarwa yake ko ba haka ba duk lokaci da Allah na jin kowa wani addu'a yake misali yanzu kamar makka in ka je cikin harami zaka kowa dai wanda ya kare ibada yayin sanne ko yana dawabi zaka ga yana ta roƙon Allah kaga nan kowa da abin da yake yi wani ya samu damar yi wannan ibada to bare roki Allah ba ya haihuwa bare roki Allah haihuwa wani aure ne bai samu ba yana ta samun matsala saboda haka sai mai da hankalin shi wurin roƙo Allah ya bashi mace ta fari wani kuma ƴaƴan ya samu amma sun ki gyaruwa sun zama malalata mutanen banza sai ta ta roƙon Allah Allah ya inganta mai kuma nan gaba ya bashi waɗansu na kwarai wani kuɗi yake nema wani ya samu cewa ke Allah ya ƙara tattala mana su wani kuma a neman su ma'aiki ya samu dama wani ya biya mashi saboda yanzu ya roƙon Allah sai Allah ni ma yadda aka biya mana Allah ka hore mana ni ma in biya mu wasu wani ya ta neman wata kujera ne ko ta kwansanyi ko ta mayar ko ta gubernar ko ta minister ko ta wani wani director ya ta nema yana roƙon Allah Allah ya bashi daraktan wata ma'aikata kowa da irin to da Allah na jin kowa a lokaci daya wani lafiya yake nema wani kuma lafiyan matar shi yake roƙon Allah ya bata ko lafiyan yayan shi ko lafiyan uwayen shi ko lafiyan malamin shi kowa da irin abin da yake roƙon Allah subhanahu wataala da shi to Allah ta'ala yana jin kowa a lokaci daya ba tare da ya tsaya sai ya kama da waɗannan ba ya saurari waɗannan ba a lokaci ɗaya ka dai kalli waɗannan mutanen ka nan ne za ka ganin mutane lokaci ɗaya suna ta roƙon Allah kowa na addu'a ko Allah ta'ala sami'un ne yana jin su gaba da yake basir kuma Allah subhanahu wataala mai yawan gani ne yana ganin sawun tururuwa a saman bakin duti a cikin duhun dare. tururuwa ko kuma halittar da ma ba ta kai tururuwa girma ba Allah ta'ala cikin dare kuma bisa kurman dutsen da babu babu yashi a kai shi dutse ne mai silbi idan aka yi tahiya ba yadda za a yi kaga sabon abin da ya tahiya kai shi saboda sulmanci san ci ke gai kamar bisa karo in an yi tahiya kaga sabon mutum ha ba a gani to Allah ta'ala shi yana gani kuma ba da rana ba a cikin duhun daren da aka yi kufir ba wuta gari ya duk duk kai wannan wurinka ne ke da wannan shi wurin Allah haske ne shi shi ba da duhu Allah yasa Allah ya ce sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara bi duk dai ne daga gare ku wanda ya boye magana da wanda ya bayyana ta a wurin Allah da dai ne wa man huwa mustaqbin bil layli da wanda yake boyewa da daddare wa saribun bil nahar da kuma wanda yake bayyanawa da rana a wurin Allah da dai ne Allah kara mana imani Allah ya ci gaba da cewa zalika wannan Allah subhanahu wata'ala mai hukunci mai hukunce hukunce bi anna Allah huwa al saboda Allah ta'ala shine gaskiya mana Allah ta'ala shine tabbatacce wanda bai gusawa bai kaucewa ki Allah kullun yana da me yasa saboda Allah shine al-awwal alladhi laysa qablahu shay wanda babu wani wanda ya gabaci Allah subhanahu wataala kuma Allah shine na karshe wanda babu wani bayan shi to shine Allah al-haq gaskiya wanda yake da cikakken sunaye suna Allah cikakki ne kowane suna na Allah cikakki ne muna ganewa kowane suna na Allah cikakki ne ma'a sunaye suna da ma'ana yi ko duk sunaye suna da ma'ana to wannan ma'anonin da za ka shi na sunayen Allah to haka Allah yake ba rage ba gari yadda ka ji su an ce Allah masani ne kamar nan sami'un basir ba ga sunan sunaye an kawo guda biyu ba to jin Allah cikakke ne ya samu ka bada misali da cewa Allah yana jin titaniyar kowa akan sabanin harsunan mu misali mutanen makka masu aikin hajji ka iya kirga yare yare yare waɗanda har suna mabambanta da suka isa wannan wurin guda ɗari da wani abu ko ɗari biyu da wani abu ko kuma mai da haka domin duk sassanin duniya gaba ɗaya kowa ya zo a lokacin da kake roƙon Allah da Hausa wani da zabarmanci yake a lokacin da wani yake da zabarmanci wani da buzanci yake wani kuma a lokacin da gurmanci yake wani da tubanci yake wani da fillanci yake yana anani yana wane ne yana rubuwa wani shi kuma yana yi da larabci a lokacin wani yana yi da yarabanci wani yana yi da ibanci wani yana yi da wani harshe na daban wani yana yi da ƙur'ananci akwai yare ƙur'an yaren mutanen cadi sunan Qur'an amma dai da da burokin nasu na larabcin su suna cewa Qur'an sunan su kenan to wani da wannan yare yake wani kuma da wani yake wani kuma za ka samu dai mutane da mabambanta suna wani da faransa yake wani da ingilishi yake a lokaci daya kuma Allah na jin kowa ba tare da wani ya kare ba ya saurari wani ba to Allah subhanahu wataala mai cikakken sunaye ne sunayen Allah cikakki ne kuma haka Allah ta'ala yana ganin kowa basir da aka ce mai gani ne ko to yana ganin kowa shi Allah baya da baya kowa yana gani to kaga sunayen Allah cikakki ne kenan haka ma sifofin Allah cikakki ne babu tawaya a cikin su babu rage ba babu na kasa ko kadan a cikin sifofin Allah subhanahu wataala kuma Allah mai gaskiya alkawari ne, alkawarin Allah gaskiya ne bai tashi. Alkawarin Allah tabbatacce ne, haka ma gamuwa da Allah tabbas ne, sai an gamu da Allah. Addinin Allah ma gaskiya ne, ibadan Allah ma ita ce gaskiya kuma ita ce ibada mai amfani kuma ita ce ibada wanzajjiya har zuwa tashin alkiyama ba za ta kare ba sai Allah ya ce wa annama ya dahu da min dunihi kuma cewa lalle abinda suke kira wanda ba shi ba a wata kira'a wa annama tad'una lalle ku kafirai mushrikai abinda kuke roƙo kuke bauta ma Allah kuke bauta ma wani Allah min al-asnam na gumaka da kuma al-andat wato kishiyoyi waɗanda Allah ya hana ku kusanya ma Allah su daga cikin dabbobi ma'ana daga cikin rayayen abubuwa da kuma abubuwan da suke sandararru ne waɗanda ake bauta musu kamar gunki Allah ya ce huwal batil wannan shine ƙarya ma'ana bautar gunki bautar kishiya ga Allah subhanahu wataala aikin banza ne a bauta musu wahala ce kawai mutum ya amilatun nasu ibadi aslana ran hamiya sun yi aiki sun sha wahala to za su kore da wuta mai tsananin zafi saboda mi aikin da suka yi suka sha wahala kan shi ba aikin da Allah ya sa su bane kamar mutum ne ya ce ka doki yan aiki suna ma aiki sai zo ya shiga cikin shi ma ba sa shi ba mutum goma ka dauka ya zama na sha daya ya zuwa yaki ya ta kamawa su ba sani ba bare su hana shi bibi suke gaggato shi ya rage masa aiki ana ta aiki aka zo aka sallamu kowa su ya ka gyare shi yara yake ce bai san shi ba su ma ma'aikata waɗanda suke aiki ne barawai su ma suka ce ba san shi ba to za a biyan shi Allah zai biyan shi Marewa ba mai aiki ba saboda shi yana da halin mutane guda goma ya ɗauka su kuma suna tunanin wannan mutumin turo shi aka yi kaga ban san shi ba shi ma da mai aiki ya zo ya biya kuma sai gan shi ta ni ma ban san shi ba ban san shi ba ba sai mutum ya rungumi kaddara ce to Allah ya biya ni da wa za a biya ka kamar wani bawa Allah da ya bada labari irin mutane masu mugun manufa ya zo sayan wasu kaya ya saye mutumin na tsaye na kallo da aka je za a ɗauka kaya sai shiga cikin masu ɗauka da shi ake ɗauka ana ana samu mota kaya da aka kare sai zo ya tsaye wurin mai sayan kaya shi mai sayan kaya na tunanin yaron mai kaya ne sai kirga kuɗi ya bashi shi ko mai kaya na tunanin yaro ne yaron mai gida ne yan shi kuɗin kai masa zai da ya ga ba a ganin shi kawai sai ya tafi shi shi ko mai sayan kaya ce to alaji shikenan madalla madalla sai an ji ma zai ce alaji ba ma da kuɗi ya ce wannan da na bakwai ya ce an haza yaron ka ne ci ya ji ma na haza yaron ka shi na bakwai sai raba asara a kai Allah ya kiyaye da akwai mutane masu amfani da yanayin kawai sun ga hankalin ku ya dauku sai su yi maku aika aika shi kenan ai ta kallon kallon kai kana kallon nasu ne shi kuma yana kallon naka ne a ƙarshe ba na kowa ba ne barkul wani ne kawai in ji ba zaba ne da saboda haka duk wanda ya bauta ma wani Allah ba na wata ala ya taɓi ya yi asara Allah ba zai biya shi ba Allah ya kiyaye wa anna Allah kuma lalle Allah subhanahu wataala huwa al-aliyu shine madaukaci Allah a zatin shi madaukaci ne daukakar da ta dace da girman shi ya daukaka akan duk halittu gaba daya kuma Allah madaukaki ne a cikin girman shi girma na mai girma na daukaka kasa akwai girma na mai akwai kuma girma na daukaka yawwa za a cewa ne madaukaki ne kuma yana nan tare da amma kuma mi yana da daukaka ba na lamarin shi ya yi sama alhali kuma nan yake ƙasa in ka gan shi sama to jirgin sama ya kuma zai samu ƙasa amma kuma ce mai ake mi madaukaci ko a ce ma doka daga sama take ita kuma doka inda ta yi to ko bene ba kuma an ce daga sama take to kaga sama wata iri ce sama ce ta ɗaukaka to akwai irin wannan ɗaukaka ɗin fa Allah subhanahu wataala madaukaki ne a cikin kadarin shi Allah subhanahu wataala madaukaki ne a cikin ikon shi ikon shi ya wuce na kowa ya hau na kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi to shine Allah ya ce wa anna Allah huwa al-aliyyu Allah ta'ala shine madaukaki mai daukaka Allah shine al-aliyyu kuma shine al-a'la kuma shine al-muta'ali duk abubuwa guda ne huwa al-aliyyu huwa al-a'la huwa al-muta'ali duka Allah ya tattara sabbih isma rabbika ala alai kuma Allah ya ce alkabiru almuta'ali Allah yana da yana gwadin girman shi ya ce shi ne mai ɗaukaka in kuma akwai wanda ya isa ya ce shi ba maɗaukaki ne ko kuma Allah alaliyu ne mai yawan ɗaukaka kuma yana gwadanta kuma shi ne mafi ɗaukaka dole nan sunaye sun tabbata a cikin littafin Allah mai girma mai tsarki alkabiru kuma Allah ta'ala shi ne mai girma shi da kanshi kuma Allah mai girma ne a cikin sunayen shi mai girma ne mana komi na Allah babba ne babban da ya wuce tunanin ba za ka iya tunanin girman Allah ya wuce tunanin saboda Allah ne saka miki shehu babu wani abu wanda yake kama da Allah bare ka kwatanta shi da Allah din ka ce to yadda wanda yake da girma to a'a shi girma Allah daban yake ya sha babban da abin da shi walam yakul lahu kufuwan ahadun babu wani wanda yake tamka da Allah subhanahu wataala to haka cikin sunayen Allah kamar yadda muka gabatar cikin sifofin Allah wanda yana daga cikin girman Allah subhanahu wataala da daukakar shi Allah subhanahu wataala wato ƙasa gaba ɗayanta damkar shi guda ce rana da kiyama. Duniya gaba da Allah zai damke ta. Kuma ƙadarullah haƙƙa ƙadari wal ardu jami'an ƙamzatu yawmal kiyama. Alhali kuma ƙasa gaba ɗayanta damka Allah ce gaba ɗaya damka ce da tara ce da girma Allah. Su kuma sammai Allah ta'ala zai naɗe shida zai naɗe su da hannun shi da dama. wanda ya dace da girman shi wannan da yana nuna girman Allah da gaskiya abin da yake nuna girman Allah cewa lalle wato kursiyin Allah subhanahu wataala ya yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai al-kursi wanda Abdullahi da Abbas ya ce mawdi'u qadamay rabbi wuraren kafafuwan Allah ne masu girma shine al-kursi to kuma Allah ya ce ya fi sammai bakwai da kasai bakwai girma kaga ne yana nuna girman Allah subhanahu wataala da yadda wani halitta karami a wurin shi daga cikin halittun shi ya fi girman wannan duniyar da muke ciki da kasanta har karshen ta da kuma sama har karshen su to shi ma akwai na sama gare shi kuma to kuma kaga wannan duk yana nuna maka girman Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da yake nuna girman Allah ta'ala cewa bayi gaba ɗaya Allah ke rike da su ba za su iya aikata wani abu ba sai da yardan Allah ba za su motsa ba sai da yardan Allah ba za su tsaya ba sai da yardan Allah duk wani motsi da za ka yi ba za ka motsa ba sai Allah ya ci duk wani tsayawa da za ka cik ka ci motsi to ba za ka tsaya cik din nan ba sai da irada ta Allah da nufin Allah. Duk wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala mai girma ne Allah babba ne. Saboda haka Allah ta'ala girman shi yafi na kowa. Babu wani mala'ika makusanci ko wani annabi wanda Allah ya aiko wanda yake da girma irin na Allah subhanahu wataala babu shi. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. to saboda haka hakikanin abinda ake ce ma girman Allah cewa duk wata siffa ta cika ta daukaka ta girma ta girmamawa to ta tabbata ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar girman Allah duk wata siffa cikakkiya wadda take nuna girma da daukaka da kambamawa to Allah yana da ita in ka sani in ma baka sani ba to ka sani kuma duk wata zuba da ka sani mai kyau mai nagarta ingantacciya to Allah ta'ala yana da a cikinta Allah yana da wadda ta fi kowace kyau shi komi na Allah ba irin na kowa ba haka ma yana daga cikin abin da yake nuna girman Allah subhanahu wataala cewa duk ibadun da suke yatawa daga mutanen sammai bakwai daga sai bakwai dukkan su ibadodin gaba daya waɗanda mala'iku za su da aljannu waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah da kuma mu mutane mu ma waɗanda muka yarda da Allah waɗannan ibadodin gaba daya Allah ta'ala ya ce mu yi su ne saboda mi saboda mu girmama Allah gaba ɗaya abin da ake nufi da su girmama Allah subhanahu wataala da bayyana girma Allah a cikin su shi yasa girmama Allah subhanahu wataala ya zamanto alama ce daga cikin alamomin ibadodi daga cikin ibadodin da Allah ya sanya mu kamar sallah kaga sallah kabbara nawa ake a cikin ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nawa ake yi cikin raka guda ha guda nawa ake yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fita ake din raka baraka sallah da muke yi ana yin ta ne saboda ni saboda mu girmama Allah haka ma azumi Allah ya sharanta shi ne don mu san girman Allah shi yasa shi ma karshen shi Allah ya ce wali tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun haka aikin hajji haka duk wata ibada da ka sani Allah ta'ala ya dora ma ita ne saboda mu san girman Allah subhanahu wa ta'ala a ciki Allah ya kara mana imani za mu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana sanin girman kai Allah na'am Allah wai yin fito shewa yana daga cikin abin da ke jawo a jadu ban sani ba gaskiya ba da wannan yau
yana yace na aiki da tattali da isan su ne wanke hannayensa to sai kuma an yi kiran sallah kuma baya da babu isan su na wanke kwantirkin nan yace yana iya wallahi shiga sallah
wai mutum da mai aikin bancir to duk lokacin sallah in yana neman isan ya wanke hannayen shi to idan bai samu isan su din da zai wanke hannuwa ba ko ya yi arwalla ba zai arwalla ba saboda bancir abu ne wanda yake da da fata shi ma wata fata ce za ka ganin saboda haka in ka wanke ruwa ba za su taba ba fata ba shi kuma sharadin arwalla ka wanke fatarka fara kenan in babu ka je ka nemo shi ka wanke hannuwanka da shi ya kware ma abin nan wannan fatar ta banjir ka samu fatar ka ta bayyana ka wanke kakka yadda ka yaro wannan tare da cewa bisa fatan ka akwai wani wuri wanda ruwa ba ya taba na'am yace wala ya halatta a titi zan kama mata sallama
wai halitta wai ga hanya zan kima mata sallama ya halitta amma malamai suka ce in an amince ma fitina to shi kenan sai a masa sallama sannan kuma ya danganci wani matan ne akwai yan mata akwai matan aure waɗanda suke nema Allah ya tsine musu albarka waɗanda za su zo bisa da kalin wata daga cikin mata zo ko gidanta duk su bage ko zo ko gidansa aka kujeru su yi ta mugun jini sai ka ce ba mata wani wani kawo wanda suna cewa Allah ya tsine mu suna neman tsinewa Allah ne waɗanda duk ba za ka gaida su da su da ‘yan mata waɗanda ka amince ya danganci kuma yadda kake da su. Amma idan su zama to tsofaffin mata ne, manyan mata ne irin wanda sun tsuwa sun yi jikan jika ma da kai, irin masu yan sai da sakan nan ba janya an kawar da sai gabe da su malumar can da ba amince mata fitina ba ba tana kasan mace rauni ke gari ta in kana yawan gaisa gaisa gaisawa da ita shi ke sai ta ga tuwon ta ma gari daga tana tunanin me son ta ma kake sai ka wuce in wara take sai da zai ga ta kullo gari da ce a baka to da yau da gobe kana kai in kuma ta ga shiru shiru baka waiwayo ta bai ta tana yau yau ma'ana dai malamai sun ce ana yin sallama ga mata lokacin da aka amince ma fitina Allah ya sa mu dace
ce wala mutum da ya yi sallah asuba sai bayan ya kare sai kuma ya ya lura da najasa a tufafin nasa ya je wanka ce sallah masu ya sake
ya haka ne mutum ne wato ya sallah asuba sai bayan ya kare sai ya ga shi akwai najasa ga ga jikin shi ga tufafi da tawafin shi to sai ya je ya wanke kuma yake sallar ma sai ya sake dama haka nan ne in dai yana cikin lokaci to kamata ya sake sallar shi idan lokaci ne ya riga ya hita ya gani to shi kenan yana iya wankewa saboda sallar na'am
wani wani mutum mutum da yake da yake da eh, dukiya ta zaka a bara ya hidda mata zakka bayan ya hidda zakka sai ya bada ajiya wani wata bangaren na dukiyar to bana ya tashi na lissafi sai wayo ajiyar tashi sai kuma wanda ya ba ajiyar sai ce mishi a wannan dukiya ai ya sa ta cikin wani wani wani kasuwanci ya ce to ita wannan dukiya za a sa yani da zai sa ta cikin wani sahin zakka ko kuwa ne da mutum dai ne bayan ya hita zakka bana to sai ya ɗebo wani abu cikin dukiya ya ba wani ajiya kuma ya ci gaba da harkokin shi to shekara ta dawo bari za a hita zakka sai ne wannan dukiya da ya ba da ajiya shi kuma wanda aka ba ajiya ya ce ai ya sa ta cikin wata haraka saboda haka babu kuɗi yanzu da hannun shi to ya za yi ba na dibawa a gani in mutunan an saba ba shi ajiya ko yana mai da uwa ba mutum ne mai taurin mai do ajiya ba wanda ma zai mai da ajiyan ma kamar tashi ya ce ba an mulakanta shi an ci mutunci shi lokacin da aka nema ajiya ban ba irin shi bane in mutum ne mai saukin ka ya saba mai da sai ka yi lissafi nawa ne wannan dukiyar da ke ga hannun shi sai ka kama da ta hannun ka ka- ka yadda masa zakka saboda ka san baya da matsala amma an ka san sai an dade sai an sha wahala da hito ba rana hita wanda to sai ka hidda ma wanda ke ga hannunka ka jale tashi radda ta tashi ta sai a hidda mace na'am
ya ce malam ya hukuncin mutumin da yana da halin ya yi layya sai ya ce ba ya- ya kiyaye sai ma yakan yakan bijiro ma iyalin na suna tambayar su me yasa ba ya musu layya sai ya ce musu to ai a yanzu ma wanda bai yi layyan ba ma ya fi samun lama nama bisa ga wanda yi
ba mutum da yana da halin layanci ba yi wani lokacin da iyalin shi suka tambaye shi me yasa ba ka yarda sai ya ce ai yanzu yanayin da ake ciki wanda ma ba ya da ya ya yi mai samun nama sai ka shi jira za ya ta kawo mashi da na sadaka na kyauta zai tarawa su soya shi kenan kamar yayi da ya wannan ba daidai bane laye sunna ce mai karfi a cikin mutunan da Allah ya hore ma kai da aka ba abinda neman lada ne yake ba neman nama ba ne ake neman lada ake yi. in nama ne kullum ba ga nan ba amma neman me ake yi? neman lada in kai layar nan za ka samu lada wurin Allah kudinka da kasa za ka samu lada ko ciya ko can yawa kai baka ba kowa ba Allah zai biya ka saboda kayi ibada a wannan rana Allah na sani to sa'an nan kuma ga wannan ibada sa'an nan kayi kyauta kayi sadaka ka ka samu ladan ibada guda nawa guda uku ga ibadar layyar yanka ta ga ibadar kyauta ga ibadar sadaka to ko dai baka yi ba to nawa za ka samu kuma kana da hali kaga ba za ka samu ladan lai dan ka ci nama Allah ba zai baka lada ba to da kyau sadaka ce haka ba wanda ya baka sadaka shi ke da lada na an baka kyauta baka da lada wanda ya baka kyauta ke da lada kai lada ka kawai ka ci nama kawai kusa da kenan me me amfanin haka Allah ya hore ma kai lokaci ba mamaki bana ka an yi da kai bana ba za a yi da kai ba shikenan ka tahi ka koma wurin Allah ka ci naman laye baka yi baka yi naka ba Allah ya kiyaye laye ibada ce manzo Allah tun da ya wara ta bai bata ba koyi da annabi annabi Ibrahim ya yi ta sai koyi da annabawan Allah Allah ya taimaka mana Amin.
na'am Yace malam, yace dan umma babansa ne yace yake da aqida Shi'a. To sai ke yawan aiko masa da sakonni na ne tsayron na aqida. Yace to shi kuma sai ya ya blokin shi ake cewa ya kulle hanyar sa- samun sakonni.
na'am Yace to yin haka ne yace yana a- yana shiga cikin yanke zumunci.
ya ce dan uwan baban shi ne yake da akida ta shi'a to yana aiko mashi littattafai ko kuma sakonni haka na ina ga gawaya ne yake aiko mai sakonni na a, abubuwa irin na shi'a na shi'anci haka to shi kuma ba ya so domin bai yarda da wannan akida ta sa ba to sai ya buloken shi ma gaba daya wai yana cikin yanke zumunci yana cikin yanke zumunci kamata ya yi da yake turo ma kai ma ka zangi tura mai naka in ya turo ma kai ma sai ka turo ma ka tura mai na- na- naka na sunna shi kenan ka ci gaba da yi tunda ba gaba da gaba ake yi ba ture ture ne ake sai ku ta tura mai yayin kuma kaga kana jin tsoron kai yau da gobe ka biye ma irin ra'ayin shi to kana iya tsaida saboda tsoron haka an yi haka nan ba yake zumunci ne haka ba saboda ai zumunci ba wai dole sai an yi ta magana addini sai kowa ya rike addinin shi amma zan ki mai gaisuwa ta ta mutunci kowa ya rike abin shi da kuma dinin kuma zai yi Allah ya sa mu dace
Allah ce me hukuncin sa riga. Hukuncin sa riga mai hoton mutum ko dabbobi.
menene hukuncin wai sa riga wadda tana da hoton mutum ko dabbobi mai da kyau na'am ya ce wata a cikin wai a cikin ma'aikata ne ke da koyi fi wanda kuma ba a sa mishi kwada ba Eh, idan ɗalibai sun tsaya suna wannan suna amfani da wannan wifi ke suna da laifi
wai mutili a cikin ma'aikata to amma ba a sa mai kwal ba kawai buɗe yake wanda yake so yana yi amfani da shi yan ɗalibai sun tsaya suna amfani da shi wai akwai laifi a ciki ko kamata da ya neme su kayan mutane ne amma dai barin shi da aka yi bude kamar da ma an ce to an kowa bude take da wanda yake so ya amfani da shi shiru-shiru ma magana ce. Saboda ka ba da yi mutum ya amfani da shi tun da an ya an bar shi buɗe. Da ana so a hana kowa amfani da shi sai ‘yan wurin, to da kwatin za a sami a rage shi. Allah ya samu dace. Na'am.
wannan yana tambaya hukuncin mutumin da ya kaurace ma matarsa saboda dalilai kamar haka ya ce ba ta shi magana ta yi ba ta da addini ba ta da tsabta ba ta iya girki ba ba ta kula da 'ya'yan shi ga miyagun maganganu ga mashin nata shi ne ke tambaya hukuncin kaurace ma Wai menene hukuncin mutumin da ya kaurace ma manzili saboda dalilai kamar haka? Ba ta yin magana, ba ta da addini, ba ta da tsafta, ba ta kula da 'ya'yan shi, ga bakaken maganganu ya yi daidai saboda dama daɗin zama shi ke sa mutum ya kusance yare shi da zanna tare da su da saki jiki tare da su amma in- ma'ana wannan macen kwata-kwata ba ba ba ba shi iya zama aure ba kwata-kwata ce komi ba ta iya ba macen zama aure ba ce inda yadda ya gayi haka da ne to ba macen da za a zama da ita ba ne amma dai ana ba da shawara wato a ja kunne a yi nasiha a yi gargaɗi cikin hikima an san wani hargitsacce ne in kai to mai ta hargicewa sai ku hargice gaba ɗaya. to ta lalama musamman mace kabita ta lalama mace tana son ziga tana sa a kurara ta tana son a yabe ta ko ba haka ba mace haka take halitta ce mai son yabo mai son kurarawa mai son ziga kawon kai ma irin ta ne ba ka san irin waɗannan abubuwan kaga ba yadda za ku fahimci juna mace sai da lele kamar yaro karami take ta ana lelanta ana tarere in ta yi ba daidai ma a ce ba daidai ne in ta abinci ba daɗi ka ce daɗi haka zai cikin cikin abinci ba abinci ya yi daɗi sai ka mata nasiya daɗi gare shi amma dai daɗi gishirin bai kai haka ba ko da a ramajin da aka sa bai yi haka ko da an ƙara an kai mai so ne ba haka ake so yawwa sai da azanci da dabara da hikima sai ka shawo kanta amma kana hito mata ta bayan gida ita ba sai ta yi sai ku kasa fahimta juna kana shigowa gida yara kace kace ka yi ta wada a ka lallaba masu ka nuna ma kamar baka kasanta su ba cikin hikima sai gaba da wata kuma kai nasiha kar ta zama kullum duk wanda kake ma nasiha kullum sai ya rina ka nasiha ana son ta lokaci bayan lokaci in kullum ka shigo sai kayi magana to kuma kullum sai an maka ba daidai ba Baka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi sun tara laifi Allah ya ce arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai ya sanar da su wani daga cikin laifin sashen kuma sai ya kyale to haka ake su yanzu shi wannan in muka bar shi sai ya zaro laihinta guda ɗari yanzu ya nasa ya linsa ban wajen guda shidda ko bakwai za muka in muka neme shi rana ta ya karo karo wa zai to so ake da kau da kai cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Zubairu ibn al-Awwam matar shi Asma'u ba ta yi abinci ba abincin da yake so ba ta yi kuma bai rabu da ita ba akwai dinar da ya so wannan abincin in ya kawo kayan sai ta je makwabta a yi ta taho da abin da ta kawo ba shi kenan ba in ta abin ba ya daɗi kuma ba zargin ta yake ba ita ba ta yin tana gane fashin daɗin abu amma da kanta take zuwa daji ta yi madokin shi ciyawa da kanta take bi cikin garin madina tana cin tafiyan da biyu ta zo ta dake su su yi tafshi don ta ba dokin shi to wannan kyautatawa da take ma dabba sha duke shi duk sai ya shafe duk wani laifi ma da take wanda ake yi Manala ya ce, La ya farak mu'minun mu'mina, mai imani miji kayyaki mata shi mai imani, in kariya mina hulkan rabiya min ha'akhara. In ya ki wasu halaye nata suna ba shi haushi, to ya kallo su mana. Dama an kace mutum ɗari bisa ɗari za ka samu yi, to kai ma أبا دليل مسألة الأمة ومن ذا الذي ترضى سجاياه كله وأنني وأن تبيئون شدري بس دري ما سجاوني كما المرأة نبلا يا إشمة درجة أن تعد ما أيب أكلغا أيب بكش wannan girma ne kana saurari na kai mai wannan matar girma girma ne ga matarka a ce ba ta yi abinci ba ba ta da tsafta ba ta kula da yaranka girma ne gare ta gaje ka zanna tsaf kai tunani kuma halaye masu kyawu nawa ke gare ta ba wai an ce haka din da take daidai ne laifi ne da kuma da adam mai laifi ne kuma da ma zama aure da hakuri ake yi shi dama da ake cewa kai hakuri to yaushe ne za ka hakuri tana da halaye ɗari bisa ɗari masu kyau hakurin ne za ka yi daidai to dama ga rana hakurin ta zo sai ka yi hakuri amma kai ma abin da kai mata yayi kawai cewa da kai yayi domin ta gyara halayen ki Allah ya sa mu dace shikenan to mabukata Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu masu kuka Allah ka shahi mana hawayen mu Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu ya Allah kanana da manya ya Allah Allah ka ba mu yalli mai albarka ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka ba mu imani tabbatacce Allah ka karɓi rayuwar mu na da imani Na'am? Eh, in magana su ɗan mu ya ce. Ya isa. kwanakin zulhijja banda gobe ne na farko wataƙila banda gobe za su fara to shi kenan ayyuka ne na alheri kun yi wanda ya je juma'a yau masallaci dai ya ji duk kusan masallaci abinda suka yi kuɗi ba kan kan shi kenan idan ya mai da hankali cikin waɗannan kwanaki guda goma a bauta ma Allah subhanahu wata'ala a mai da hankali a mai da kaimi a ba da himma a ba da kwazo wurin ayyuka na alkhairi duk mun ji malamai sun yi bayanin su Allah ya ba mu iko Allah ya sa mu dace amin ka ba mu lafiya da abin da lafiya zai yi amin marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka kara mana hadin kai da san juna mu ya Allah ka rangoma juna mu da tausaya mu juna da taimaka mu juna ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ba su ci gaba ya Allah na addini da na rayuwa ya Allah garin nan namu Allah ka kawo ci gaba a addini da rayuwa a cikin shi ya Allah Allah ka kawo arziki da wadata a cikin shi ya Allah da kasan mu ma gaba ɗaya ya Allah Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da zaman zaman banza ka raba mana zaman kashe wando ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka saka mana da gida aljanna Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yabe mana su kanana da manya ya Allah waɗanda muke tare da su da waɗanda muka mance ya Allah Allah mun tuba ka yabe mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين